الحمد لله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الفعال لما يريد مقدر الأمور والآجال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلو أحسن الأعمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إخوة الإيمان وقدموا لأنفسكم في يوم المعاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون فقد خرج الإمام ابن ماجه في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أقيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس عباد الله حث الشارع الحكيم على دوام تذكر الموت وحضور صورته وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح وجعله عقلا ونهى لأنه يدعو إلى الاستعداد وتقديم الزاد ليوم المعاد ويعين على سلوك الصراط المستقيم والثبات على الدين قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يذوب له أجره بعد موته فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرف غرفا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له أو أن يصنف كتابا من العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي لم يمت الواجب على الآقل أخذ العدة لرحيله فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى فالآقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فإن بغته الموت رؤي مستعدا وإن نال الأمل ازداد خيرا عباد الله إنما الموت لكم نذير إنما الموت لكم نذير وكل إنسان في هذه الحياة أنفاسه معدوده وساعاته محدودة وعند انقضائها يحال بينه وبين هذه الدار فاستعدوا إليها أيها المسلمون لنعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع بالأعمال الزاكية والإيمان الخالص من الشرك والبدع والمحافظة على الواجبات والمندوبات والحرص على الذكر والبحث عن مجالسه والإكثار من أوجه الخير من الإنفاق من الإنفاق والصدقات وعدم التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجنب الظلم والتعدي على حقوق الآخرين آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه ولا في سعة إلا ضيقه عليه رواه البزار والطبراني أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك من قال جدد بودياك الله سبحانه وتعالى wannan wanda ya kage halitta kuma ya farar da halitta wanda yake aikata abin da ya ga dama wanda ya kaddara al'amura ya kuma kaddara ajalola ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne ya halitta ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarumci bayi ya ga waɗanda suka fi kyautata aiki ina shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzonsa ne shine zababban Allah subhanahu wa ta'ala kaf a cikin talibai Allah madaukakin sarki yayi tsira akan sahabbansa da mutanen gidansa na gartattu da waɗanda suka bi su da kyautatawa daga nan har ranar tashin alkiyama ranar da kowa zai tabbata a gidansa na gaskiya mazauninsa na asali bayan ka ‘yan uwana musulmi a wannan juma'a tamu yau muna goma ga watan jama'a al'ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina a yau tana da shekara 1445 a kira miladiya yau muna 24 ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2023 wannan kutuba za ta yi magana a kan tuna mutuwa da kuma yin tattali da kintsi domin fuskantar wannan babban kalubale da ke gabanmu ya ‘yan uwana musulmi mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala kuma midakon Allah a sararinmu da ɓoyenmu mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga waɗanda suka zo kafinmu da mu karan kanmu akan mu ji tsoron Allah sannan ya ƴan uwa musulmi mu gabatar da alkhairi ga kawunanmu domin mu ci gajiyan wannan alkhairi ranar da za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku tsoraci Allah wan tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta yi dori ta ga menene ta gabata wanda za ta ci moriyar shi gobe gobe tashin alkiyama kenan ba gobe ranar asabar ba kowace rai ta tsaya taimakanta hisabi ta ga menene ta aikata na alkhairi wanda take fatan idan ta je gaban Allah da wannan aiki ta tana fatan ta samu gafaran Allah da rahamarsa da gidan aljannarsa Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku sani cewa fa Allah ƙwararre ne masani ne akan duk abin da kuke aikatawa abin da kuka aikata na zuci da abin da kuka aikata na gaɓuɓɓa da abin da harasan ku suka furta to Allah subhanahu wata'ala ya san ku babu kuma wata hanya da za a bi a koye ma Allah subhanahu wata'ala al-imam ibn majah ya rawaito hadisi a cikin sunan daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina abdullahi dan umar Allah ya jari shi da shi da mahaifinsa umar bin khattab yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai wani mutumin madina ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sannan sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyul mu'minina afdal ya manzon Allah cikin cinciran da mummune ga baki daya wane ne ya falala a wurin Allah wane ne fi daraja a wurin Allah wane ne matsayin shi ya ta ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsanuhum khuluqan wanda ya fi su kyakkyawan ɗabi'a mu'amala mai kyau mu'amala ta nagarta mu'amala ta imani mu'amala ta mutuntaka mu'amala ta mutuntawa ga manya da kuma tausaya ma ƙanana sai wannan sahabi ya ƙara tambaya ya ce fa ayyul mu'minina aqyas to cikin mummune kafinsu wane ne ya fi wayau ya fi kan gado ya fi zama mai hangen nesa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asfaruhum lil mauti zikran wanda ya fi kowa wayau ya fi kan gado wato shine wanda ya fi kowa tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'da wasti'dadan kuma ya fi yin tattali domin abin da zai riska bayan ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ulaiikal aqyas kai irin waɗannan mutane da su ne masu zurfin wayo su ne masu kololon wayo ya ƴan uwana musulmi idan muka yi dubi zuwa ga wannan hadisi mai albarka za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar ya zabarar akan dawwama a cikin tunanin mutuwa da kuma halarto da irin yadda mutuwa take zuwa mu bayi da irin firgice-firgice da wahalhalu da ukuba ko azaba da daɗi ko rahaman da za su zake mutum idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kyakkyawan mutuwa. To manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya zabura a kan mita yawaita tana mutuwa, mita yawaita tunanin irin yadda mutuwa za ta zo mu bawa. babu wani wanda ya san irin yadda mutuwa za ta zo masa ga kuma irin firgice-firgice da ke biyo bayan mutuwa ba ma kafin mutuwan ba tun daga lokacin mutuwa faka shafina an ka jafa aka fa basaru kan yau muhadi yayin da mutuwa ta zo duk wani shamaki da da Allah subhanahu wata'ala sha matantar maka na al'amarin gaibi a lokacin nan Allah subhanahu wata'ala zai yayi maka shi in ka tsama ganin Allah subhanahu wata'ala za ka ga mala'ika da idanka, za ka ga shaidan da idanka, za ka ga wuta da idanka, za ka ga aljanna da idanka, duk wani wata barazana da tashin hankali ko wata natsuwa da kwanciyar hankali idan lokacin da ka zo mutuwa duk za a nuna maka. Da shaidan Iblis da shaidanu duk za su bayyana maka, mala'iku ma za su bayyana maka, abubuwa da dama na al'amarin gaibi wanda yanzu da wannan idan ba ka ganin su lokacin da mutuwanka ta sauko to duka Allah subhanahu wata'ala zai yaye wannan shamakin da ke tsakankanin ka da su Allah zai nuna maka wannan hakikanin abubuwan da ake gaya maka to shi yasa manzon Allah ya kwadaitar akan tuna mutuwa da irin firgice firgicen da ke bayan ta a ce maka za a sa bawa a cikin kabari in ya shiga cikin kabarin nan mala'iku masu yanayi iri kaza masu sifa iri kaza masu razanarwa da firgitarwa da tsoratarwa za su zo maka za su zaunar da kai za su yi maka tambayoyi uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma ilmuka bi hadha rajul sai sun makuwa wannan tambaya kuma wallahi duka labaran nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada ba tatsiniya bane ba kuma shafa labari bane gaskiya da gaskiya ce amma lokacin da mutuwa tsaro zaka fara gane wannan to mutum ya tuna wannan sannan kuma idan ka tuna wannan ka gano irin kalubalen da ke gabanka to ka rikidar da wannan kuma ya koma a cikin ɗabi'unka kai ta kintsi kai ta tattali yanzu ya za ku fuskanci mala'ika ka lura ya ɗan uwana musulmi idan aka ce kana da kyar da 'yan sanda kuma ka yi waɗansu laifuffukan da ka san ba za ka iya kare kanka ba in aka ce ana gayyatar ka a station za ka ga kaji cikin damuwa da tashin hankali idan aka ce ana gayyatar ka a ofisin efcc kuma ka san ka yi waɗansu abubuwa ba daidai ba cikin al'amarin hada-hadar dukiya za ka je ɗakin ga AC amma zufa na kwararo maka to duk wannan fa bayi ne kaman ka ba su da rai ba su da mutuwa a hannunsu ba su da wuta ba su da aljanna a hannunsu sai dai a ce an kulle ka ko an kai ka kotu to yanzu za ka je ka gana ne da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake manzon Allah ya bada bayanin irin yadda girman halittar su yake da munin halittar su da irin yadda suke tsauratarwa da razanarwa ga bayi kuma gashi babu wata mafaka babu AC a wurin babu fanka babu wanda zaka kalla a gefen hagu ko dama ka sa ran ya taimaka maka gaskiya da gaskiya ne babu wani koma baya akan wannan daga kai sai waɗannan mala'iku a cikin wannan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan tunanin ya zama shine cikakken hankali shine hangen nesa saboda mene saboda idan mutum na yawan cin irin wannan mutuwa to zai ba shi dama fi tattali yi tattali ya gabatar da aikin alkhairi wanda zai ci moriyarsa sannan zai taimaka maka akan ka tsaya akan tafarkin addini za ka tabbata akan addinin musulunci ba tare da rabba kafa ba ba tare da shirka ba ba tare da bid'a ba ba tare da manya-manyan zunubai ba kananan zunuban ma za ka rika yin su ne kana istighfari kana neman tuba kana neman gafaran Allah subhanahu wata'ala shi yasa al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi yake cewa idan bawa idza alima al-insan bi anna al-maut yaqta'uhu 'an al-amal idan bawa ya fahimci cewa lalle fa mutuwa za ta yanke shi daga duk wani aiki to idan ka tana da haka amila fi hayati ma yadumu lahu ajruhu ba'da mautihi to tun kafin mutuwar ta zo ta yanke kan kai kuma sai kai kokari sai kai aikin da za ka ci gaba da cin moriyar shi koda bayan mutuwar kuma ta zo ta yanke ka wannan alamar mai wayo ke tun da dai idan ka kwanta yau ka mutu baka da daman da zaka ce subhanallah ta yanke baka da daman da zaka yi sadaka ta yanke baka da daman da zaka yi nafila ta yanke baka da daman da zaka ɗauko alƙur'ani ka karanta ta yanki baka da daman da zaka sadar da zumunci ta yanki baka da daman da zaka nemi ilimi duk kuma inna abubuwan na alkhairi sun riga sun yanki to dubaran da zaka yi mutuwa ita ce sai ka yawaita waɗannan aikace aikace na alkhairi wato ka yi na rayuwanka kama yi na bayan rayuwanka ta yadda yake ko da mutuwa ta zo ce maka aske ce maka bazata to kayi abin da yake bayan mutuwan ma za ka ci gaba da cin moriyarsa al-imam ibn jawzi ya ci gaba da cewa fa in kana lahu shay'un min ad-dunya idan Allah ya sa kana da dan wani abu a duniya ko min kankantan sa wa qafa wa qafan to sai kai wakatin shi tun kafin ka bar duniya wakatin shi ne ka bar wani abu dan Allah ka bar wani abu ga Allah wanda al'umma da addini za ta ci gaba da cin moriyar shi ko kana rayu ko bayan ka mutu wakafi kenan wakafi shine ka bar wani abu ka ce yanzu wannan abin ba mallaka na bane na bar ma Allah amma ya amfani al'umma ya amfani addini wani sai sai alqur'ani ya kai masallaci ya ce wakafi ne ga Allah wani sai ya gina masallaci ya ce wakafi ne ga iyaye wani sai ya ɗauki nauyin ɗalibai su je su karatun addini mai zurfi su karantar da al'umma ya ce wannan dukiyar wakafi ne wani sai ya gina gada ya ce wakafi ne wani sai ya sai kokuna ya ce ga yanan idan malamai sun yi karatu a zuba musu ruwa a ciki su rika sha wakafi ne wani sai ya sai fatanya da fitiki da majingiri sai ya ce a aje wannan saboda arka aikin gayya aikin hanya ana gyara ma al'umma kwalbaci ana gyara waɗansu abubuwa na rayuwar al'umma wakafi ne gare ni da iyayena wani sai sai littattafan addinin musulunci ya ce duk ɗalibin da ba zai iya siyan littattafan nan ba a ba shi wannan wakafi ne wani sai ya je kemis ya aje kuɗi ne yawa ya ce duk wani wanda ya zo ya kasa biyan kuɗin magani to a biya mishi a cikin wannan kuɗin wakafi ne gare ni da kuma iyayena ƙofofin dai wakafi jama'a musulmi suna da yawa a duniya an tabbatar da cewa babu abin da ke taimakon addini da ke taimakon al'umma kamar al'amarin wakafi a duniya ga baki daya shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir ya ce babu wani daga cikin sahabbai wanda Allah ya hore mishi abin da zai wakafi da shi face sai wannan sahabin yayi wakafi kafin ya bar duniya a duniya a yau in ka kalli duniya mafi riban mafi girman bankin duniya na musulunci wakafi ya samar da shi akwai waɗanda ma za su yi wakati kawai ga dabbobi marasa galihu kawai zai ɗauki dukiya mai yawa ya kai asibitin dabbobi ya ce duk kare ko canwa da ba ta da gata da ta karye ko take rashin lafiya a yi mata magani kyauta fi sabilillahi wannan na mai da shi wakafi gare ni duk inda aka sami waɗanda yake masu lalura na gani ko gurguntaka ko wani abu to a yi musu magani a ciyar da su fi sabilillahi wannan wakafi ne gare ni to kofofin wakafi suna da yawa a duniya a yau a duniya babu abin da take taimakon addinin musulunci kamar al'amarin bakin wakafi kuma shi wakafi tun daga kai karan kanka da kai wakafin da sauran mutane da 'ya'yanka da jikokinka da sauran al'umma kowa zai iya amfana da wakafin sabanin zakka zakka ba za ka fitar da zakka ka amfana da shi ko 'ya'yanka su amfana da shi ba amma wakafi kowa na iya amfana da wakafi kuma sannan gashi wakafin nan ba shi da abin nan a ce sai il nisabi ya kai ka fa'a duk abin da Allah ya hore maka za ka iya sanya shi a matsayin wakafi kai har irin waɗannan fitillu da muke gani wani zai iya sayan fitilla ya ce a rika haska karatu ko a rika haska masallaci duk yana cikin wakafi ko ya ce a sa gina borehole ko a sa irin waɗannan duk abubuwa ne yana shiga cikin ƙofofin wakafi al'imam ibn jauzi ya ce idan mutum ya gane wancan haɗarin da ke gabansa na mutuwa to idan yana da abin da zai wakafi da shi sai ya wakafi wakarasa garsan in yana da abin da zai dasa ya ci gaba da cin moriyarsa sai ya dasa itatuwa ne za ka dasa gidan gona ne za ka bada ka ce wannan na bashi a ci gaba da amfanin al'umman musulmi a ci gaba da taimakon da'awa a tafarkin Allah wa ajra naharan ko ko wata rijiya ce ko bohar kamar yadda muka ce ko wata korama a gonakin jama'a ko a cikin gari ita ce za ka tabbatar to duk dai yana cikin abin da za ka ci gaba da cin moriyar shi bayan kamun wa ya tsafi shi hasili zurriyatan tazkuru Allah ba'dahu kuma sai ka ga mutum yana tafafutuka yadda zai samu ƴaƴa nagartattu da za su rika ambatan Allah ko da bayan bayi da rai fa yakunu al-ajru lahu wa'annan abubuwan sai su ta cincirin don mishi da tarin lada a gaban Allah subhanahu wata'ala aw an yusannifa kitaban min al-ilm ko kuma mutum ya rubuta littafi na ilimi in bai iya rubutawa ba ya dauki nauyi a buga in bai iya wannan ba ya sai littafin ya raba ma malamai da ɗaliban ilimi in bai wannan ba ya sai littafin ya aje a cikin abin nan na masallaci sai al-imam ibn jawzi ya ce fa inna tasnif al-alim lallai idan malami ya rubuta littafi ko wani mutum ya sai littafi ya ba da kyautar shi fi sabilillahi waladul mukhallad wannan a wurin Allah tamkar ɗanka ne dawwamamme wanda yake kan aikin alkhairi saboda duk lokacin da aka karanta wannan ilimin Allah sai ya rubuta maka lada ladan ka bai kasa na wanda ya nemi ilimin da wanda ya karantar da wannan ilimin ba ladan ka bai kasa da duk wani wanda ya amfana da wannan ilimin ba kenan yanzu idan da ka siya littafi ɗaya ka ba wani ɗalibi ya je ya karatu da shi har ya zama malami duk lokacin da wannan ɗalibin ya karatu kana da lada duk lokacin da ya karantar ya zama malami kana da lada duk ɗalibin da shi ma ya karantar ya karantar kana da lada daga nan har tashin alkiyama kenan al'amarin ashe ba ƙarami bai al-imam ibn jawzi ya ci gaba da cewa sannan kuma ya kasance mutum ya yi aikin alkhairi ya kuma san aikin alkhairin sai ya kasance ka bar wani koyi mai kyau wanda mutane da yawa suna kallon aikace-aikacen alkhairin ka suna kwaikwayo sai ya kasance Allah na rubuta maka lada akan irin wannan abin alkhairi da ka aikata wancan ka karantar ne to yanzu wannan kai ne ka aikata da kanka idan ɗaliban ka suka tuna cewa ka aiko malamin mu haka yake yi sai suka ci gaba da yi su ma ɗaliban su suka kwaikwaya daga gare su sai ya kasance kana da ladan ka ba mai yankewa ba daga nan har tashin alkiyama al'imam ibn jauzi ya ce to me irin wannan ɗabi'an to irin wannan kamar ma bai mutu bane ko da ya kwanta ya mutu ya ce da haka abin da ya wajaba akan duk mai hankali ya riƙi tattali saboda irin wannan tafiya mara yankewa da ke gabansa baka sani ba yaushe ne umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zai zake maka lokacin da Allah zai bada umarni a ɗauki ranka baka sani ba to ka yawaita irin wannan alkhairi baka san yaushe ne za a kiranye ka ba kuma in dai an riga an kira kan nan wajibi ka amsa ba ka da zabi da haka yace mai hankali shine wanda ya ba kowane minti daya kowane sakan daya daga cikin rayuwarsa ya ba shi haƙƙin shi na wajibi da Allah ya dora masa idan ma mutuwa ce maka ba zata to lalle lalle za a ganka a matsayin wanda kayi kintsi kayi tattali idan kuma Allah ya jinkirta maka sai kasance ka ƙara alkhairi akan alkhairinka da haka ya ku ƴan uwana bayan Allah mu tuna cewa fa mutuwa gargadi ne gare mu mu tuna cewa fa numfashinmu ƙididdigaggu ne mu tuna cewa fa awoyinmu ƙididdigaggu ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga lokacin da suka ƙare to a lokacin nan fa an sha makantar da kai tsakankaninka da wannan duniya da wani masoyi da wani maki duk ka tattara ka tafi ka bar musu da talauci da arziki duk ka tattara ka tafi ka bar musu da kyale-kyale da wahala duk ka tattara ka tafi ka bar musu idan dai lokacin nan yayi magana ta riga ta ƙare ba za a jinkirta ba da haka ya ƴan uwa mu tattali mu tattali domin mu dace da ni'ima dawwamammiya wacce ba ta yankewa mu samu natsuwar rai da kwanciyar hankali wanda baya yankewa ta yaya za mu samu wannan shine idan muka samu tsarkin zuciya muka samu tsaftataccen aiki muka samu imani nagartacce ingantacce imani da babu shirka a ciki saboda neman mulki ko saboda neman kuɗi ko saboda waraka daga talauci ko rashin lafiya sai mutum ya je ya shirka da Allah subhanahu wataala ba irin wannan imanin ba imani tsaftatacce wanda babu shirka a ciki imanin da babu bid'a a ciki sai dai mutum ya tsara wajiban da Allah ya dora masa ya tsara sunnoni da musamman da Allah ya dora masa yana kwaɗayi akan ambatan Allah yana bibiyan ina ne ake ambatan Allah yadda ake karantar da addini ina ne ake wa'azi ina ne ake nasiha ina ne ake karantar da ilmoma mutum ya ta bibiya yana zama irin wannan wuri yana bincike ina ƙofofin alkhairi ciyar da dukiya fi sabilillahi ta hanyar wajibai kamar ciyar da iyali ciyar da iyaye ko zakka ko wani abu mai kama da haka ko kuma sadakoki na yau da kullum taimakon mazumunta taimakon makwabta taimakon talakawa taimakon addinin musulunci gina ilimi gina masallatai da makarantu sannan kuma mutum kada ya wasa da umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka sannan mutum duk halin da ake ciki ya nisanci zalunci da ƙetare haddi da kuma ainihin kutsawa cikin haƙoƙan bayan Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce wurin waɗansu mutane suna ta kyalkacewa da dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dan ci birki a wurin yace aksiru min zikri hazimil lazzat ya ce kai mutane ku rika yawaita tuna abin nan da ke yanke jin daɗi duk idda budurwa ta yi aure ta shiga ɗaki da mijinta tana wasa tana dariya to in kin in kaga ana wasa ana dariya hazimul lazzati bata zo wurin ba amma haka nan za ta yanke wannan amaryan ta tashi daga amarya ta koma mai ta kaba haka za ta yanke wannan angon ya tashi daga ango ya koma wanda ya rasa matarsa ɗazu ɗazu ko jiya jiya hakanan za ta yanke 'ya'ya su koma marayu ko kuma ta yanke iyaye su koma ba su da 'ya'ya kai in dai mai yanke jin daɗin nan ta zo to shi kenan fa komi canzawa yake yi abin da yake fari yana iya koma baki yanzu yanzu abin da yake sama yana iya dawowa ƙasa yanzu yanzu mai matsayi yana iya komawa gawa wannan gangan jikin da kake miƙa hannu kake buɗe baki kake takawa kake lissafin abin da kake da shi a cikin account yanzu yanzu nan zai koma gawa zai koma ba shi da motsi yana ji yana gani haka nan ake buɗe shi ake kwaye shi ake fito da duk abin da yake ɓoye a gangan jikinsa da tsaraicin naka da menene duk an fayyace shi tsaraicin naki da menene duk an fayyace shi yanzu wanka za a yi daga nan abin da kake koya kuma ai ta fallafan shi wani ya samu kaza wani ya samu kaza wani ya samu kaza har ma in ba a yi dace ba ƴaƴa su koma suna rigima akan abin da ka bari me ya kawo wannan hazimul lazzati min yanke jin daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu rika tunawa yace babu wani mutumin da ke cikin kunci in dai ya tuna da mutuwa hakikanin tunawa sai ya ji ashe yana cikin yalwa ne haka nan babu wani wanda ke cikin yalwa in dai ya tuna da mutuwa hakikanin tunawa sai ya fahimci ashe akwai wani kalubale mai kunci da ke gaban shi wannan hadisi al-Imam al-Bazzar da al-Imam tabarani suka rawaito shi al-Imam an-Nabar bin al-Mundir yace ma ɗalibansa zurul akhir ta bi qulubikum yace kai ɗalibai ku rika ziyartar gidan lahira da zakatanku ga ku a duniya amma ku rika hakura da shagulgulan duniya da faɗi tashinta da kyalekyalenta da rudinta da duk wani abin da ke cikinta ku rika kyale duniyan nan ku rika ziyarar gidan lahira amma da zuciyanku ka keɓe kanka yanzu gidan lahira kake hararowa kana tunanin abin da ke kafin gidan lahira na daga mutuwa da kabari da irin firgice-firgicen da ke wannan wurin sannan ya ci gaba da cewa wa shahidul mawqif bi tawhunikum haka nan ku rika hararo kuna kikkirfa irin yadda za a tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama ka hararo cewa cikin miliyoyi biliyoyin jama'an da za su tsaya to akwai ka a ciki kuma kai ma sai kun keɓe da Allah subhanahu wata'ala ya bi ya aikace aikacen ka keke da keke sai dai idan Allah subhanahu wata'ala ya maka lutufi Allah ka dace da mu sannan ya ci gaba da cewa wata wasu zulqubur bi qulubikum ku dauki kabari ku yi mishi matashi amma da zuciyanku ku dauka yanzu matasan da kuke kwanciya da katifin da kuke kwanciya yau ka hararo cewa yanzu a kabari ne kake kanci da haka wannan juye da kake yi babu wannan fifikin da kake yi babu wannan esin da ka kunna babu fankan ma babu mabicin ma babu wannan bargon da ka lullaba babu in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi ne duk hukuncinsa ɗaya ne babu matashi babu shimfiɗa babu komai kai da aikinka ne ko abin da ya rage babu abin da ke gabas gare ka ke bango yamma da kai kudu da arewa sama da kafanka duka bango ne to babu abin da ya rage maka a wannan lokaci kuma sai aikace aikatan da ka aikata in alkhairi ne Allah ya yarwata maka in sharri ne Allah ya kuntata ma bawa Allah ka tsare mu daga wannan mummunan makoma ya ci gaba da cewa ku sani cewa fa wannan din babu makawa don haka mutum ya zaɓan makansa abin da yake ganin ya dace da shi wanda zai amfane shi ko kuma wanda zai cutar da shi haka yanzu zaɓi kenan naka na ƙarshe ya kai ɗan uwana musulmi da ni da kai ga baki ɗaya yanzu zaɓi ɗaya ya rage mana wanda yake jin zai yi abin da zai amfane shi a cikin kabarinsa da abin da zai biyo bayan kabari to ga fili ga mai doki wanda yake jin zai yi abin da zai cutar da shi a rayuwarsa da lokacin mutuwarsa da kwanciyarsa a kabari da kuma tashin alkiyama shi ma ga fili ga mai doki in na hade na hulna jidai in ma shakiyar ma in ma kafura an shirya da kai hanya guda biyu wata ayan ce ko dai ka zama mai butulci ga Allah mai kafircewa ko ka zama mai imani to da ka ya ƴan uwana musulmi mai ta tuna mutuwa mu tuna cewa fa akwai lokacin da dai duk cikan mu nan da yanzu ga mu a zaune amma za a yi lokacin da yake babu mutum ɗaya a cikin mu wallahi kowa ya koma ga Allah subhanahu wataala to muna fatan Allah subhanahu wataala ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka azurta mu da imani da garkace ka azurta mu da kyawawan ayyuka ya Allah ka tsare mana imanin mu daga zaniya ya Allah ka tsare mana imanin mu daga rudu ya Allah subhanahu wataala ka dawwamar da mu akan kyawawan ayyuka mu rayu a kansu mu mutu a kansu ranar tashin alkiyama ka tada mu akan turba mai kyau ya Allah ka tada mu a turban masu gaskiya turban annabawa da manzanni da siddiqai da salihan bayin Allah ya Allah ka raba mu da miyagun aqidu ya Allah ka raba mu da miyagun ɗabi'u ya Allah miyagun halaye ka nisanta mu da gare su ya Allah ka raba mu da kafirci da munafinci da zindiƙanci da fasikanci ya Allah ka raba mu da manya-manyan gurbai da kananan ya Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta ya Allah shugabannin mu Allah ka musu jagoranci Allah ka dora su akan daidai Allah ka azuta mu da yin musu da'a ta farkin sunna ya Allah ƴan matan mu Allah ka shirya mana su sarawarin mu Allah ka jatta mana su dattawan mu Allah ka yi musu albarka ƙananan yaran mu Allah ka dora su akan tarbiyya mai kyau ya Allah da mu da su Allah ka sa kyakkyawan karshe ya Allah ka sanya aljanna ce makoman mu Allah ka tsare mu daga wuta da azaban wuta da azaban kabari ya Allah ka raba mu da wahalhalu da fitintunu na rayuwar duniya ya Allah ka amintar da mu a duniya ka amintar da mu a cikin kabari ka amintar da mu ranar tashin alkiyama اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك